عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan dare na lahadi rana asabar kenan biyar ga watan muharram shekara ta 1448 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya in ba manta ba muna cikin kitabun libas hadisi mai lamba ta ɗari uku da tasa'in da shida a cikin sa dai za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari uku da tasa'in da bakwai kuma wannan shi ne darasinmu na ɗari da ashirin daidai a wannan littafi mai albarka na amdatul ahkam as-sughra na abdulgani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jama'ili rahmatullahi alai wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka da ke unguwar gandan albasa na margayi alhaji bashir usman tofa muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da bayani da fassara daidai malayin ce al-hadisu sabi wa tis'una ba'da 300 hadisi mai lamba ta ɗari uku da casa'in da bakwai an ilbara bin azib an karɓo daga bara'u ɗan azib radiyallahu anhu qal Allah ya ƙara masa yadda ya ce amara na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi saba'in annabi ya umarce mu da yin abubuwa guda bakwai wa hana an saba'in sannan ya hana mu yin bakwai na farko amara na bi iyadatil marid annabi ya umarce mu da gaida mara lafiya yana ɗaya daga cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi idan ka ji dan uwanka bai da lafiya ka gaishe shi kuma an kawo adab kamar yadda malamai suka kawo ladabai na gaida mara lafiya ana buƙatar wanda ya je gurin mara lafiya ya duba shi ya masa addu'a idan Allah maɗaukakin sarki ya sa yana da wani abun hannu ya taimake shi da abin da zai iya taimaka masa da shi sannan kada ya cika shi da surutu sannan ya karfafe shi da maganganu masu kyau duk ciwon da yake ciki ka ce a ana yin fiye da wannan mata shi ba a so ka zo ka rika sagarwa da mara lafiya gwiwa sai kaza ne ya same ka ai wannan ciwon shi ake ta yi kuma mutuwa ake ta yi wannan baya cikin adab daga cikin ladabai da shari'a ta koyar shi sa za ka ga wato akwai wato wani subul salam fi ma yin bagilil muslim wani littafi ne mujalladi ɗaya haka ya kawo shi ya yi kyau kwarai daga shi akan adab ya yi shi da ɗabi'u da ya kamata a kowane irin ɗabi'a mutum ya mu'amalanta to a ciki sun kawo cewa bai kamata ka je ka sagarwa da mara lafiya gwiwa ba ka ta ba shi labarin waɗanda suka mutu wannan baya sannan ba ba sharadi bane sai kana da abun hannu zaka duba mara lafiya addu'ar ita ce hammu shay ita aka fi bukata na biyu wa tibaul janaiz ko wa tibail janaiz janazat da raka gawa karshen soyayya da zaka yi wa mutum shine kana jin mutuwarsa ka rufe abin da kake ka je kafin a gama haɗa shi ma an san samu ne kana gurin da an fito da shi a yi sallah da kai sannan a raka shi da kai wannan shine karshen soyayya iwan kafa a tafi bayan an kai mutum an dawo bayan kwana ɗaya biyu a je a zauna a yi ta hira wannan al'ada a hambushe mafi mahimmanci shine ka je a raka ka da shi kai wa Allah magiya ya Allah in ya kasance mai laifi dawa mai laifin ne Allah ka ɗaga maka fa ka kyale shi muna tawassuli da sunayenka kyawawa da ka maɗaukaka kai mai gafara ne idan wato am kai masa gafara ba komai bane a cikin yalwar rahamarka kai ta Allah magiya wannan wato mutum yake bukata sannan kana da lada ladan kiradi idan Allah ya sa kai sallah da shi in ka raka shi a ƙara ma wani kiradin to wayan abubuwan su ake bukata mu lura da shi da kyau duk shi za ke so ka yi abokin da in ya ji mutuwa ka zai bar abin da yake ya zo ba wanda zai ce za a status kawai ba a wanda in yaji zai zo shi ake bukata wani za ka ba ruwansa zai ta sa status watakila ya ma ta karya amma wanda ya zo shi ake bukata domin wannan shi ne babban masoyi na uku idan kuma bai ji ba daga baya ya ji domin gaisuwa ba ta ruba duk lokacin da ka ji ba ka ji mutuwa ba sai daga baya tun ka haɗu da wanda aka yi wanda aka yi mutuwar sai kai ma gaisuwa malamai suka ce ko bayan shekara goma baka san mutuwar mutum ba sai yanzu ka ji to mai alaka da shi kai ma gaisuwa to mai ta ba ta ruba kuma ba a manta da ita na uku wa tashmikil hadisi da gaida mai atishawa yayin da mai atishawa yayi atishawa yayi ce alhamdulillah to kai kuma haƙƙi ne na saka ce masa yarhamukallah yarhamukallah gashi nan yadda hadisi ya tabbata yahudawa har zuwa suke fadar annabi su zauna dan kawai su atishawa annabi ya gaishe su to shine malamai suka ware wasu suka ce to in ba musulmi bane suka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum wasu zaka ga suna cewa yahdikumullahu wa yuslihu balakum ai ba ta musulmi bace a har musulmin ba Allah ya shiryar da ku ya gyara zuciyarku ya gyara bayan ku kai ma musulmin ai nominal muslim ne kana buƙatar Allah ya wannan addu'ar kana buƙatar ta shi ko wata da kai mar kana nufin Allah ya sa ya zama musulmi shine addu'a da kake wa yahudu na biyar ko na na ɗaya na biyu na uku na hudu wa ibrahim kasami da kubutar da wanda ya rantsuwa shi kuma wannan aminci ne yake sawa ka rantsi akan mutum sai yayi kaza kun haɗu da wane yanzu sai kwana biyu ba mu haɗu ba gobe za ka zo gidana gaskiya ba da lokaci wallahi sai ka zo to kaga ya rantse to dan ka kubutar da shi sai ka je din an tsaya abu kaza kaza kun je kai da shi ya raka ka sai wani abu ya taso na siyarwa raka kai za a ce haka ce masu gidan ne suka ce yanzu ya yi tsada gaskiya wannan abin naira goma kaza kaza abokin ka zai ce wallahi sai ka sai musu sai ka sai ka ce amma nan gaba kaka kuma kaka kara irin wannan shine ibrarul kasani an gane ko kubutar da mai rantsuwa wanda da abokin da ba zai iya kubutar da kai akan rantsuwa ba to kai ta ka rantsan da shi eh domin wannan ba zai iya so ake aboki ya zama wanda zai kubutar da kai akan abin da ya shafi rantsuwa an gane ko yawwa wani akaran bani ne ya taba muku ne na ga duk kuna ta juya ba to to sai yace awul awul ogani ta fabe marko awul muqsimi ko wanda aka yi rantsuwa a kansa saboda haka idan mutum ya rantsuwa sai ka kubutar da shi wa nasrul mazlum da taimakon wanda aka zalunta kwanan nan na na na shiga wani kemis zan siyo yaro magani sai na ga wani ya zo an kawo shi a babu da babu din sama ya zo yana zuwa sai ya ce wani kemis din da Allah yi mun tetanus kana da tetanus zai ce yi sai bude bayan sa haka sai muka ga alamar yanka a nan din sai ya ce daga wajen kona yake bayan bayan isha ya karbo dinki ya ce a layin mutane mutane na kallo 'yan layin suka taso za su yi kwatan waya ya ce shi ne yadda babur ɗin wani da ya kawo mai yanka shi ne ɗan same shi a nan shi ne yadda babur ɗin ya ce ana kallonsa a loko nan hanyar kunkuren yadda hanyar take yanzu da matsala ya ce a lokon mutane ana gani suka yi kansa za su yi makwaci ya ce kuma ba wai can dare bayan magrib ni a gabana ya zo ya zo aka yi mara allura saboda haka ga wannan baya cikin haƙoƙin musulmi a gabanku kuma yaran da suke yi yan ungoku kun san su abin ya yi muni to shine nasir wayannan da suka kalla haka yi gaba ɗaya sai Allah ya tambaye su duka inda kashe shi aka yi ma sai Allah ya kama su a haƙƙin kisa wa ijabatu da'i ko wa ijabatu da'i da amsa kiran wanda ya gayyata gayyata wace walima wanda ya gayyace ka walima to wannan dole ka amsa idan ba za ka samu dama ba ka gaya mar wannan haƙƙi ne na bakwai wa isha'i salam da yaɗa sallama duk inda ka je kai sallama wannan duk wato yana ɗaya daga cikin simbol na musulmi mun ji bakwai wani ana an khawatimi aw an takhattumin bizabi sannan waɗanda annabi ya hana mu na ɗaya annabi ya hana mu sanya zobe aw an takhattumin ko kuma sanya zobe bizabi da gwal zoben gwal ga maza haramun ne amma mata halal ne in suna da kuɗin na biyu wa ani shurbi bil fidda da shan wato shan abin sha cikin kofi ko kwano na azurfa kaga wannan lokacin kamar yadda muka faɗa wani karatun saboda su larabawa a wannan lokacin har gidan talaka akwai gwalagwalai har gidan talaka kawai wanda bai da shi wani adadi ne wani kwanciji shi ne talaka amma dai wanda za a sa a ɗanyi ado a wuya da hannu da kafa domin zuwa lokacin har kafa ake sawa har kafa suke sawa saboda yalwarsa shi sa suratun nuri ta yi bayani cewa wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna saboda a lokacin kowa yana sawa in za su fita kada su rika buga kafarsu dan mazan da suke zaman makokin da ba gawa a hanya su gane mata sun zo wucewa shi sa aka hana su wannan kamar hil hil shu da mata suke sa wanda zai dau hankali hankalin ku ya koma cewa ga wata za ta wuce haka saboda yalwarsa ne amma yanzu nauyin ma ya gagara ballanta na kafa yawa saboda haka su a lokacin akwai yalwarsa sosai kuma yadda ake kwatan wayan nan yanzu in akwai na kafa ma za a gane kuri to sai yace wa anil mayafiri da kuma shimfiɗa ta alhariri shimfiɗar doki ta alhariri ita ce almayafir ka ji fa saboda yalwa komai ma da kayan alhariri da gwal da azurfa duk ya yawaita da shi ake ado ake wa dawakai ma ba ma mutum ba wa anil qassi an gane ko da kuma linzami shi ma wani nau'i ne da alqas wani gari ne a misra kamar yadda muke cewa dan funtuwa dan tara to shi ma wani yadi ne da ake sirka shi da azurfa da alhariri to shine alqassi sai aka kira shi da garin shi ma irin wannan da aka hada da wannan alhariri shi ma haramun ne haramun ne a sa sannan na gaba wa allubtul hariri da sanya zallar alharirin can sauran duk cakuɗa haka wannan kuma zallarsa wal istabraqi da kuma alhariri al istabraq shine alhariri mai kauri galizu dibaj alhariri mai kauri irin yadda da ake yin kayan makaranta na yan makarantar boko wannan kaki to shi alharirin kaga saboda yalwarsa haka yake murtike yake na sawa lokacin sanyi kenan wadibaj adibaj irinsa ne amma bai kai kamar kamar gezina da filtex kaga wannan tana da kauri shi kuma wanta yadin shara-shara ne na zafi to kamar haka suke bambancin su to shi ne diba shi ma alhariri ne amma shara-shara bai kai al'istabrak kauri ba da annabi ya hana ya hana wa ya hana maza sawa in mace tana da shi sai ta sa ko yanzu kasashen larabawa yawanci sai gidajen sarakuna ake samun wannan me za mu koya na ɗaya mashru'iyyati iyadatul marid ko marda min qaribin wa garib an shar'anta mana ko wato gaida marasa lafiya na kusa ko na nesa ko bako na biyu mashru'iyyati tibail janaiz an shar'anta mana raka gawa na uku mashru'iyyati tashmitil hadis an shar'anta mana gaida mai atishawa na hudu mashru'iyyati ibraril qasami wal muqsim wanda ya rantse da wanda aka rantse a kansa shi ma na biyar mashru'iyyati nasrul mazlum an shar'anta taimakon wanda aka zalunta na shida mashru'iyyati ijabatu da'i an shar'anta amsa kiran wanda ya gayyata na bakwai mashru'iyyati ifsha'u salam an shar'anta yada sallama akan wanda ka sani da wanda baka sani ba na takwas tahrimu takhattumu bizab haramcin yin zubi da gwal ga maza fa hadal hadithu qablahu ya'malu ala rijal duna nisa hadisin nan wato yana nuni akan maza ban da mata na tara tarimin shurbi fi aniyatil fidda haramci a sha cikin mazibi na wato azurfa na goma tarimu mayatir alharir haramcin sanya shimfiɗar doki ta alhariri الحديث الثامن والتسعون بعد الثلاثمائة حديثنا طريقك دا تمانين da. نعم تسعين تقص عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنع خاتما من ذهب Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ya ce lallai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi zobe na gwal yayi ya sa an hada masa zobe na gwal fa kana yaj'alu fassahu min badini ko fi badini kaffi annabi ya kasance yana sanya ruwan zoban a cikin 'yan yatsunsa ya nan ba haka ba wannan shine ruwan zobe kan wannan gurin na sama to annabi alaihi salatu wasallam haka yake sa zobe cikin saboda ai su da shi suke tam da zara an zo ai rubuta wasiƙa to haka zai tsora zai kawai da hannunsa sai a dangwalo abin da za a dangwalo har mun biya a jama'ilul muhammadiyya an za ku iya tuna shekaru an dan kwana biyu amma dai ya nuna mana cewa a cikin zobansa akwai muhammadun rasul Allah haka layi uku to in ya sa wannan tambarin to an san cewa wasiƙar daga gare shi take kun ga ɗaya daga cikin fa'idodi kenan da ya sa mu kuma yanzu kun ga tunda ba tambiya ke ba ado ake da shi shi sa ga ya dawo sama haka ba laifi bane yawwa fassahu fi baɗi ne kafi ruwan zoban shine kan zoban a cikin tafin ɗan tafukansa idan labisa wurin ya sa fasana'an nasu kazalik to mutane su ma sai suka koma yi suna ganin annabi ya ga kowa sai juya zobansa sun bai zaja lasa alal mimbar sannan idan ya zauna akan mimbari fa na za'ahu ya ce faƙala ko kuma idan jalasa innahu jalasa ne wata ran ya zauna akan mimbari fana za a wuce ga ya zare zoban faƙala zai ce ni kuntu albasu a hadal khatam ku sani ina sanya wannan zoban wa aj'alu fassahu min dakhili kuma ina sanya ruwan zoban kan zoban daga ciki farama bihi sai annabi yayi wurki da shi sun makala sai ce wallahi na rantse da Allah la albasahu la albasuhu abadan ba zan ƙara sa wannan zoban ba har abada fana bazan nasu khawatimahu kowa ya rika zare zobansa yana wurgawa wa fi lafzin akhar a wani lafazin daban ja'alahu fi yadihi al-yumna annabi ya sanya ne a hannun dama shi zoban to mun ji wannan hadisin yanzu kai tsaye bari mu ji mai malam zai faɗa a cikin hadis na ɗaya istibabu takhattub متعدي ne mutum ya sa zobe waje alifarsu min baɗi da kafi ya annahu aslama lahu wa asunu wa abadu an zahawi wal ijab wai su abin da ya sa ma wannan lokacin suke sanya nan din banda kasancewa ana tamfi da shi wai shi zai fa shi zai fi bawa mutum kankan da kai domin a nan za a gane tsadar zoben ka a sama idan ku ka ɓoye kowa ma bai gani ba ballantana ya raina nasa kowa gwaldin ne amma saman zoben shi zai nuna bambancin naka da nasa kamar yadda aka ce yanzu ana yin ɗinkin gayu za ga mutum bai yi isbali ba ka ɗauka ahalin sunna ne a ɗan gaye ne kawai saboda idan ya sa wandansa ya hau kan idan sawu yanzu ai ba za a gane wanda takalmi ya sa ba haka aka ce ba wai dan annabi yayi ba dan a cewa annabi ya ja ba dan Allah da annabi aka yi ba yayi ne kawai dan a ga takalmin haka shi ma riga ce sai a dago ta ba ta kawowa yanzu idan sawu saboda in yayi zai rufe mara agogo sai an yadda za a dago shi a gurin yan gayu na ji kai dan gayi ne Rukin to ai telan mata ne ba na maza ba su da ma sun saba wa mata na ya juju wa ma juju da maza muke yanzu an fahimta da kyau ko kuma wanda muka tattauna da shi da ya faɗa wallahi sai na lura mafi ya yawanci wannan matasan masu kuɗin abin da suke kenan za ka ɗauka a dan gayu a kai saboda a kalli takalminsa in ya sa ya isbali to zai rufe maka takalmi idan ya sa riga zulumbuwa ta zo har nan za ta rufe agogon kuma ba za a gani ba to wannan shi ne to su suna yi ne saboda kare shi daga wato alfahari sai a ɓoye nan ɗin ba ma ka ba ka ma gani ba sai su ɓoye shi a baya anna khataman zahabi kana halalan awwalul amri zoban gwal a farkon musulunci ya halatta thumma hurima ala rijal daga baya aka haramtawa maza wani sika hukmuhu aka soke hukuncin na uku hirsu sahabati radiyallahu anhum ala tibai nabi ya yadda sahabbai suke da kwadayi wajen biyayya ga annabi alaihi salatu wassalam na hudu fadlu sahaba radiyallahu anhum li sur'ati istijabatihim li amri rasul falal sahabbai Allah ya kara musu yadda saboda yadda suke da gaggawar amsa wa kiran annabi alaihi salatu wassalam ya ayu alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum da zarar annabi ya yi kira ka abu da wuri suke cewa sam'an wa da'a na biyar jawazul halifi li ta'kidi shay ya halatta ka rantse dan ka karfafa abu a gane cewa tunda wani bai rantse da gaske kuma ba tare da an nemi rantsuwa ba a gurin da ya kamata na bakwai alal imami wa man yuktada bi an yubayyana lin-nasi dawafi' li tarki fi'lin aw al-qiyam bihi wajibi ne ga wanda yake liman ko jagora ya yi bayanin wani abu idan yana so a bari to ya bayanin dalilin da ya sa za a bar abin domin mutane su rike sannan na takwas jawazul khutba lil haja fi gairi juma'a ya halatta a yi hudba idan akwai bukatar haka ba dole sai a sallar juma'a ba hudba shine a yi wani faɗakarwa da za ta janyo hankalin mutane wajen sa zobe a dama ko hagu malamai sun yi sabani mai zafin gaske wasu sun ce sai a dama wasu sun ce sai a hagu amma fatawa ibn hajar a fatawul bari da ya zo ya tattauna kai ba ma nan ba mala albani a cikin muktasar shama'il muhammadiyya a nan ya tattauna maganganun yace duk ya halatta ka sa a dama ko hagu shikenan ba rigima domin akwai hadisin sayyidina ali da muka biya cewa shi ya nuna an sa a hannun hagun ba laifi ba ne mafi yawanci dai masu dama suna ƙara da hadisin na na aisha ne an gane ko yawwa annabi alaihi salatu wassalam ya kasance ya ajabu hutta ya munu fi tanaulihi wa tarjulihi sai ta ce wa fi sha'anihi kulli damaitawa tana burge annabi alaihi salatu wassalam fi tanaulihi idan zai sa takalmi dama yake fara sawa wata rajuli in zai taja kai ta dame yake farawa sai ta ce kai wabin shani kulli a ka cikin duka al'amarin san to in ga wannan manufa kai za ka yi ta samun lada ka kana da hadisi karara na bukari da muslim daga nana aisha yawwa in mutum ya sa a hagu ba laifi ba amma wannan in mutum ya yana da lada saboda koyi da wannan الحديث التاسع والتسعون بعد بعد ثلاثمائة a gane ko hadisi na wato tasiri wacce tsohon ɗari uku da tasa'in da tara أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير سيدنا عمر الله يقال masa yadda ya ce lallai annabi alaihi salatu wassalam ya yi hani a wasa sanya alhariri illa haka za sai annabi ya ce sai dai haka kawai sai ya nuni wa rafa lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam usba'i as-sababa wal wusta sai annabi ya dago mana hannayensa guda biyu as-sababa ita ce manuniya wal wusta da ta tsakiya abin nufi sai dai in ado za a sama ko a wajen kwalar rigarka da bai fi yadin alharin da bai fi girman yan yatsu biyu ba aw salasa wali muslimin kai a wata ruwaya ta muslim na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-lubus al-harir annabi ya yi hani a bisa sanya al-hariri illa mawadi'a usba'aini in ba guraren yan yatsu biyu ba mun faɗe su yanzu al-wusta wa sababa aw salasa ko uku aw arba'a ko hudu fadin yan yatsunka guda hudu a samo al-hariri ai ma ado da shi a cikin kwala ko gefen riga ko hannu ya halatta don na ka gan shi ma ai alhariri yanzu da za a ce ma ɗan yatsu hudun nan ka ji kudin za ka sha mamaki kudin kayan lefe ne to wannan shi ne ƙarshen kitabul libas za mu shiga kitab kitabul jihad daga wannan saura kitab biyu kenan mu gama littafin an gane ko al-jihad ma'anarsa ba ma'anar da kuke fara kawowa a farko ba shine jihadi ba taimako shine jihadi asali abin da ake nufi da jihadi shine taimako ba wai daukan makami a fita yaki ba wannan shine mataki na hudu domin annabi alaihi salatu wasalam da kansa yayi bayani akan menene jihadi na farko annabi alaihi salatu wasalam yace na farko ma'anar jihadi shine jihadun nafs mutum ya yaki zuciyarsa shine abin da ya fi kowanne wahala kuma za ka ce jihadi yaƙar zuciya kaga fahimtar wannan a matsayinka na musulmi za ka zauna lafiya domin masu kawo mutane hari kana da abin da za ka gaya musu na ɗaya kenan na biyu jihadun lisan jihadi da harshe shine na biyu na uku jihadul amwal jihadi da dukiya sannan na ƙarshe shine jihadul qital wanda za a ɗau makami a fita shine fa na ƙarshe ma amma matakin jihadi duk da annabi ya ce al jihadu madin ila yawmil qiyama yana nan har kiyama ta tashi amma jihadi na farko duk da cewa annabi duk hudun ya hada amma an ka dawo kan sahabbai za ga an rabu Khalid bin Walid sai Allah ya hore mar jihadul na ƙarshen domin ya zo mutuwa yana kuka aka ce kukan me kake yi yace yana kuka ne wai Khalid ne zai mutu a tabar masa wanda yace ba gurin dan yatsa biyu a jikina da ba gurin sara inda ba a sare ni ko an min rauni ba yace ba amma a tabar mata zan mutu to shi ka ba za ka taba jin Anas dan Malik a fagen jihadi yana gurin karantarwa shi ne nasa jihadin ai Jabir dan Abdullahi shi zai da hadisai da yawa jihadin sa karantarwa abdullahi dan umar ka taba jin za ce ya fita yana karami ma da yazo zai fita yakin koro shi akai cewa bai isa ba ba za ka ji shi a fajen yaki ba jihadin sa karantarwa abdullahi dan abbas karantarwa abu huraira karantarwa saboda haka jihadi da aka faɗa marahil ne kuma da wahala duk mutum ya iya duk hudun annabi ne ya cika duk wannan hudun an fahimta da kyau ko to saboda haka sai mutum ya dauki kowa ya dauki abin da zai iya kaga jihadun nafs dama wannan na kowa ne kowa ya fara yaƙar zuciyarsa wajen hasada da hikidu da kaza da kaza da kaza kowa ya yaƙi zuciyarsa shine abu na farko ka koma a ƙarƙashin cikin suratul furqan ibn kafir da su duk malaman tafsiri ma da Allah ya ce wajahidun bihi jihadan kabira ka ji bayanin da suke a ƙarƙashi suka ce yaƙar zuciya shine ahammu shay shine na farko babban jihadi shine ka yaki zuciyarka ta daina wa 'yan uwanka abokanka da sauransu hasada ka daina gillu ka daina hikidu ka daina zuwa gurin boka akan wani dan uwanka ya samu kaza duk wani abubuwan su ne jihadi na farko na biyu harshe da zara abu ya taso ka faɗa alkhairi akan mutum shine na biyu na uku dukiya kana da ita ka iya ɗauka ka taimaki addinin Allah ai za ka samu wasu su ba za su jihadin ba amma an za a fita za su ba da kuɗin shi ne abin da ake yi kai ba za ka iya karantarwa to taimaki masu karantarwa shi kenan wannan shi ne abin da kuma shi ma jihadi ne mai wahalar gaske dan na muna tattauna da wani jiya shekaran jiya ne wani dan da'awa yana yi mun complain suna shi Allah ya hore mai fita shi dai bai iya ma zama da wahala ya zauna mu muna zama mu karantar a cikin gari shi ko da yaushe yana kauye ya ma saba to saboda haka yana faɗa yi matsalolin da suke haɗuwa da su kaza sai na ce masa barin gaya ma wani abu ai mafi yawanci masu taimako ba manyan masu kuɗi ba ne matsakaitan masu kuɗi su suke taimako hamshakin mai kuɗi na ce ko ya ma zance roman baka ne karka saurare shi kai harkar ka hamshakin mai kuɗi a ya dai iya riya ina harka ce sai siyasa zai zo ya faɗa yayi amma harkar da zai wa Allah ba sa yi kuma shawarar da zan baka shine kayi abin da zaka iya kawai domin ka ga dai addinin Allah kake fita ka je kauye kai kwana bakwai shida kwana uku wani yanzu in ya bada dubu ɗari aka tafi wani abu sai ga duk da kuka haɗu jira yake ka gaishe shi domin ya taimake ka gani yake kai ya taimaka ba wai addinin Allah a'a kai ya taimakawa to ba ai babu karantarwa mai daɗi ka zama liberal irin Allah ya taimake kana iya yin abu da kanka saboda roƙo ƙasƙanci yake kawowa akwai abubuwan da na gaskiya ne sun taso ba za ka iya faɗa ba wallahi saboda wani yana kana faɗa zai ce haga wannan malamin da ni beki shikenan sai janye ma subsidy tunda yana baka saboda haka zai kuma baka ba tunda kai ma shagubi ya hasabuna kullu sahajin alaihim wai ba ku ga guruntun wa'azinsa kai tsaye yake ba saboda dan kasuwa ne dan kasuwa ne da kudin sa yake harka zai iya fito da kudi ya taimaki mutum dubu da shinkafa kowa buhu ɗaya zai iya to shi ta za ga tsakani da Allah yake abinsa ba wani kau biye biye kau a to idan Allah ya taimake ka ka tsaya da kafarka to dawa tana kyau karatunka kuma za ka rika yin sa yadda Allah yake so ba yadda wani yake so ba duk wanda Allah ya kawo yadda yana so ya tallafa to kai za ka ba shi sharadi ba shi zai baka ba kuma za ka ga za a bi domin kai kai ka sa kanka ba ni na janyo ka ba idan mutum ya zo inda kake zan yi karanta ba kaza muke bukata ba kaza muke so to da'awa mai yanci kenan da yanci amma da zara ka zama kallon alama walahu wallahi ba za ka iya abin da ya kamata kada ɗanɗan ne to domin tsoro kake ji kar wani ya ce kaza in gwamnati ce yanzu za a tara ma fayil a turo a turo ma a kirawo ka a ce ka gani ko mun baka kaza ka kashe kaza an kuma baka kaza ka kashe kaza sai a rufe ma baki ba kai sai kara magana ba kana kallon barna ba kai sakaccanka ba to saboda haka wannan su ne matakai na jihadi guda hudu jihadun nan jihadun lisan jihadul amwal wa jihadul qital wannan su ne kuma wannan shine na daukan makami shine na karshe shine na karshe al hadithu al arba'u mi'a hadisi na 400 عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو cewa lallai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare cikin wasu kwanaki da ya haɗu da abokan gaba wasu na cewa yakin tabuka ne wasu sun ce wani sa in ta zana sai annabi ya dakata hatta idza malati shamsu har sai da rana ta bar tsakiyar sama sai zawali kama fihim sai annabi ya tsaya a kansu annabi ya fito dama za a kai hari kun ga hata ya yi sallar gawa da sallar nafila ba a so a yi ta rana na tsakiyar ne sama ko sai ta yi zawali ta bar tsakiyar sama lokacin azahar ya yi in tazara sai saurara hata idza malati shamsu qama bihim qala fa qala sai ya ayyuhan nas ko ayyuhan nas ya ku mutane la tatamannu liqal adu kada ku rika buri da fatan haduwa da abokan gaba shi yaki ko da musulmi ne kai ba a zo ka rika kwatsalo shi masifa dai gaba ɗaya generally shi sa za ku ga masu hankali a tarigimar amerika da iran da isra'ila wasu za ga masu hamasa yan ba na iya suna murna shi ka'ida yaƙi ba a son sa la ta taman naulika inda ma yaƙin akan musulunci ake ba a so balantana akan abun duniya a ce ma hurmus ne kowa yana kare interest ɗinsa ne kowane bangare kare kare interest sa yake da zarar shi za ku ta ji yau za a ce za a zauna da an zo sai a kuma rusa domin ba Allah ake yau ba harka ce ta duniya kowa wato siyasar kasar sa yake karewa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu yawa in ba karanta bane kai ba za ka san me yake gudana ba amma harka ce ta duniya domin hurmuz hurmuz masallaci annabi ne a gurin me hurmuz ne eh hanya ce da za a zo kuma suka yi ganin sun fi kowa iko da gurin in za ka wuce sai ka biya me yasa an ka biya za a kyale ka salati kai wa annabi ko kul wallahu kama dari da ashirin ka biya ba shi bane bukata ce ta duniya ita ce wallahi bukata ce ta duniya an fahimta da kyau ko yawwa to saboda haka to ba a so kuma kuna kallo babu yadda za a yi either directly or indirectly wannan abun ya shafe ka wannan faɗan da ake yi daga fara shi zuwa yanzu wahalar da ka shiga da yawa mai zafin ta da akwai sun fake da wannan din ko da bai shafe ka ba idan man Najeriya bai da alaka da Hormuz to sun fake da shi kuma ana ƙara ma kuɗi kullum to to me amfanin yakin kenan ba shi da fa'ida to yi za annabi ya ce was'alullah al'afiya ku roƙi Allah zaman lafiya ya fi komai was'alullah al'afiya ku roƙi Allah ya baku zaman lafiya shi sa ya ke cewa har lissafi aka ce man taba sarkin Kano a Alhaji Ado Bayero har ana lissafa ya faɗi cewa Allah ka ba mu zaman lafiya sau kaza ai kalma ce mai kyau kalma ce mai kyau domin zaman lafiya shine komai duk yalwar arzikin kan ba zaman lafiya ba za ka ji daɗin su ba ba shi ma daɗi ba to shine yake cewa fa idza laqitumuhum amma larura ta sa kun haɗu da su fasbiru ku ya guri kar ku gudu wa alamu ku sani annal jannata tahta zilali tuyu ita aljanna tana karkashin inuwoyin takubbula domin guduwa kuma bayan an haɗu wannan kuma yi wa Allah laifi ne yana ce al-mubiqat wata walli yau zahfi da ba da baya ranar gumurzu wannan laifi ne ba a so ka tsokano faɗan amma in aka fara faɗan ko ba a so ka gudu shine ka'ida na ɗaya fiƙi hadith istibabun tizari zawali shams an so idan za a kai hari ku jira rana wato ta bar tsakiyar sama na biyu istibabu khutbatil jaysh wa tasjirihim an so a yi wa runduna huduba a zaburar da su wa ta'alimi ma ya ta juna ilayi da koyar da su abin da suke bukata za ka fita yaƙi ba haka kawai dan kana da ƙarfi ba sai an gaya ma ƙa'idodin yaƙin ba a taɓa ƙananan yara ba a taɓa wanda suke cikin cikin gurin bauta ba sassare bishiyin kafirai ba sai an gaya ma ka'idodi ba da ka ake tafiya ba ba a mutula an kashe mutum ba a gutsun tsirai duka wannan fa ka'idodi ne na yaki sai ka san su zaka fita yaki na hudu karahiyyati tamanni liqa'il adu makruhi ne a rika fatan haduwa da abokan gaba saboda kan mutum ya rudu da kansa cewa ya isa na hudu alhazu ala su'alil afiya an kwadaitar ka rika roƙon Allah zaman lafiya na biyar wal aqibatu wal al'afiyatu min azami ni'amillah lafiya ita ce mafi girman ni'imomin Allah Allah ya bada lafi ko ba ka da kokobo lafiya ta samu ai ka samu babban jari na shi da wujubu sabri inda liqa'il adu wajibi ne ayi hakuri yayin da aka haɗu da abokan gaba na bakwai annal mujahida jazaohu aljanna in istushhida mai jihadi sakamakon sa shine aljanna an mai shahada na takwas fadlul jihadi fi sabilillah falalayin jihadi da ɗaukar kalmar Allah na tara fadlul mujahidina wa bayanu ma a'adda Allahu lahu falalan mujahidun da bayanin abin da Allah ya tare da musu na goma daruratul isti'ana wal istighatha wal iltija ila Allah dalilin da yake sa a neman taimakon Allah da agajinsa da fakewa da Allah na'am sawu a ciki to me yake eh kare ko ni ma ya kawo anan sun makala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi yace allahumma munzila alkitab ya allah wanda ya saukar da littafi wa mujriyas sahab mai tafiyar da girgije kaga yana motsi wa hazimal ahzab lokacin da ya tashi musu hudubar kenan mai ruguza rindunoni eh mu Allah ka ruguza su wansurna alaihim ka taimake mu akan su wannan ita ce duqa'u liqa'il aduwi ai yayin da za a hada da abokan gaban ka duba hijirar muslim ɗinka haka ya rubuta ma a sama addu'ar haduwa da abokan gaba ko sauran littattafai na al'adiyya wal azkar da aka kawo to wannan addu'ar ita ce Allahumma munzila kitab ya Allah wanda ya saukar da littafi wa mudiriyar sahab mai tafiyar da girgije wa hazimil ahzab kuma mai ruguza rindunoni eh zimu Allah ka ruguza su wansurna alaihim ka taimake mu akan su kuma kun ga shi sa Allah ya ruguza su ai ta buka ba ai ba ba ai ta buka ba idan shi din ne da ake faɗa kamar yadda wasu malaman suka ce al hadithu al-awwal ba'd al arba'u mi'a hadisi na 400 da daya an sa'ad bin sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace ribadu yawmin fi sabilillah yin ribadi shi ribadi a Hausa shine gadi mulazamatul makan alladhi bayna almuslimin wal kuffar mutun ya tsaya gurin da aka tsaye da shi wanda yake tsakaninsa da musulmi da kafirai a ce ku kara nan kawai ana tunanin wasu za su kawo hari unguwan nan a ce to wasu zo bakin diga da ko ina kamar yadda ake yin get a tsaya a nan wannan tsayawar a yi ribadi ne cewa kar a ba wasu dama su shigo su yi wa mutane ta'adi shine ribadi to mutum ya yi dan Allah khairun min ad-dunya wa ma alaiha ya fi duniya da abin da yake kan duniyar wa mawdi'u saudi saudi ahadikum fil janna gurin bulala ɗayan ku a aljanna khairun min ad-dunya wa ma alaiha ya fi duniya da abin da yake kan duniyar wa rawhatu ya ruhu hal abdu fi sabilillah yammacin da bawa zai yi dan ɗaukar kalmar Allah yammaci za a tafi wuri da dare je da yamma da wuri kenan walgadi wasu ko kuma za a tafi da safe ya sammako khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikin ta shi ma mutum ya zo da wuri kenan me za mu koya karkashi alhasu ala riba fi sabilillah an kwadaitar da mu dangane da ribadi dan daukar kalmar Allah na biyu ilmu ma addallahu lil mujahidin girman abin da Allah ya tanadar wa masu jihadi na uku fil jannati kenan wa in kalla amalun ko da aikin kaɗan ne alhasu alal gazwi kwaɗaitarwa dangane da wato yin yaƙi da ta hanyar sammako الحديث الثاني بعد الأربعمائة حديث ندر يود دبيو أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي إن تدب الله allabi Allah ya zaburar shine in daba kuma an amsa ya zaburar kuma an amsa wani musulmin tazammana Allah Allah ya lamunce gawa liman kharaja fi sabilihi ya lamunce wa duk wanda ya fita dan daukar kalmarsa la yukhrijuhu illa jihadin fi sabili ba abin da ya fito da shi sai jihadi dan hanya ta wa imanin bi da imani da ni wa tasdiqun bi rusuli da gaskata manzanni na fa huwa alayya damin to na lamunce masa an udkhilahu aljanna da in shigar da shi aljanna aw urji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja min ko in dawo da shi gurin da ya fito daga gurin wato yadda ya fito Allah ya dawo da shi gurin da ya fita salim alim kenan na'ilan ma nala ya samo abin da ya samo min ajirin na lada aw ganimatin ko kuma ganima akwai alheri mai yawa tare da shi ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين كنا إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون توجيني نعم ما ليتي حديثي نقب شيني الحديث الثالث بعد الأربعمائة حديثي نتري أهد أهد ولمسلمين a ruwayan muslim cewa yi masalin mujahidi fi sabilillah misalin wanda ya fita yaki dan daukar kalmar Allah wallahu a'lamu biman jahada fi sabili Allah shi ya san waye ya fita dan shi kamar salis sa'imi wal qa'im kamar wanda yake azumi ne kuma yana tsayuwar dare wa tawakkala Allahu lil mujahidi fi sabili an gane ko eh sannan kuma Allah madaukakin sarki yana shiga lamarin yana shiga al'amuran wanda wato ya fita yaƙi don ɗaukar kalmarsa Allah zai shiga lamarinsa shi zai zama wakilinsa in tawaffahu idan ya ɗauransa an yi da janna cewa ya shiga lamarinsa ya lamunce masa cewa in dai ya ɗauransa zai shigar da shi aljanna au yurji'ahu saliman ko kuma ba ɗauransa ba Allah ya dawo da shi gida lafiya lau ma ajirin da lada au ganimatin ko ganima ko kuma a ce audin nan bi ma'ana wa ma ajirin wa ganimatin tare da lada da kuma ganima libbi zai dauka alhadisu rabiu ba da arba'u miya hadisi na ɗari hudu da hudu ana bi hurairar radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم باب وني ابو روني يكلم في سبيل الله ده راي وروني دان daukar kalmar Allah illa jaa yawmal qiyamati face sai ya zo ranar alkiyama wa kalmuhu yudma raunin yana fitar da jini allaunu launu dami launin da zai rika fitarwa na wannan raunin shine kalar jinin jini za ga yana tsattuwa warihu rihul misk sannan kamshin kuma na wannan jinin kamshin almiski irin na aljanna shi sa aka ce duk wanda kaga wanda yake hanyar dawa yan fashi su harba mutum ko a shi sa a farko na ce jihadi ma'ana hudu yake da ita wanda ya je garin karantarwa a kashe shi yanzu su ma'an jafar da su da sauransu duk wanda har yin addini ai abin da ake nufi kenan domin jihadi mataki uku ne jihadin naf jihadul lisan jihadul amwal wa jihadul qital to saboda haka dai a hanyar Allah aka kashe ka to jininka abin da zai yi kenan ka tafi dawa kamar wani alaran mu wata shekara 2002 ko 3 muna harkar dawa da shi sun tafi dawa yan fashi suka harbe shi aka sannan hausawa ne wani malam sani to kaga irin wannan ne an fahimta da kyau ko mutum ya tafi ɗaukar kalmar Allah maɗaukakin sarki ya mutu a wannan hanyar jihadi ne jihadi ne hadisi na gaba al-hadisi al-khamis ba'da al-arba'u mi'a hadisi na 405 ana bi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala an karbo daga mai farin gida abu ayyub al-ansari Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi yace gaduwatun fi sabilillah mutum ya sammako dan daukar kalmar Allah aura wa hadin ko zo da wurwuri da yamma khairun mimma dalat alaihi shamsu wa garabat shi yafi alkhairi dangane da abin da din rana ta fito a kansa ko ko ta fadi shine khairun min duniya wa ma fi hadin da abin da rana za ta kalla shine abin duniyar ai yawa akhrajahu muslim muslim ya fitar الحديث السادس بعد الأربعمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله mutum ya samu ko na daukar kalmar Allah aura hatin ko yammaci karun min duniya kaga ya fassara ma wa ma fiha shi yafi duniya da abin da yake cikinta lokaci yayi to wannan shi ne kamar yadda muka faɗa ko kitabul jihad muna sa ran karatu biyu za mu gama littafin insha Allah ta'ala amma ban sani ba na fara magana Habibu ban ji mun kusa sauka za mu walima su ba za su yi mana walima a nan ko ba za su yi ba yawwa so amma dai Allah ya da muna sa ran karatu biyu za mu kammala insha Allah sai kuma mu yi tunanin littafin da za mu sa muna roƙo Allah maɗaukacin sarki da sunayensa cewa mu gani darasi nawa aka yi darasi ɗari da sha takwas ko ɗari da ashirin to ɗari ba zai fi ɗari da ashirin da biyu ko da uku insha Allah muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sifofin tsinam zoban mahaukata kenan na gane shi na mahaukata ne ba irin na annabi annabi alaihi salatu wasalam abin da na mantawa ban gaya muku ba ai shi zoban sa yana sa shi ne ka san ɗan yatsu yadda suke kinsar dinsar alwusda asbaba alibham to wannan zobo ɗan yatsun guda biyu kusan su annabi alaihi salatu wasalam yake sa zobe ko kinsar ko binsar amma ka ga zobuna haka wani ma da nan ai na mahaukata ne ko a janyo shi har nan ai ba shi la muhallala hu min al-i'rab ka gane a karatun mu na shawa'ili da muka yi mun dan lumfasa sosai akan mutumin da zai je ya rubutu ayatul kursi ko kul huwallahu a cikin zubi in ya tashi shiga wanda aiki mutum ya ma tambaya wai ya manta to waye saka asalan ai dama dole za ka manta asalin waye ya saka har tattaunawa yake wanda shin ya halatta mutum ya rubuta muhammadun rasul allahu kamar yadda yake a cikin zoba annabi alaihi salatu wasalam wanda suka ce ya halatta a suka ce amma ka kiyaye da mutuncin zoba to kaga in ka san kana da mantuwa maganin barkar a fara yawwa kuma kai ka san dai yanzu ba za ka zo shiga ban ɗaki public na mutane ka ajiye zobe a waje ba ko to wannan shine dai wasu kuma za gana zuwa a yi wani kulumboto a jiki ko a yi ɗalatin a rubuta ɗalatin a jiki ɗalatin shine wannan wato rubututtukan mai kama da harfan aljanu kaga an rubuto an bashi wani sirri na kaza shi wanda ya bashi sirrin kuma shi bai fita daga matsalar ba shi ne abun ai ka san ka san na yawan faɗa in ce ka san wanda ya fi ban mamaki in ga mutum dan boko scientist amma boka wanda ko primary bai bai yana wasa da hankalinsa sun fi ban mamaki ka san dalili saboda ka'idar an boko scientist probing yake komai sai ya yi probing DYDX sai a ce proof kaza a baka layi ɗaya ka cika fefa gaba da baya kai bayani amma wani ya zo yanzu ya raina ma hankali kuma ka yadda ai ya kamata a ce alal akalli gogewarka ta furubin ta ce ai ma furubin ya ce a yi kaza kaza kai me yasa baka samu ba ko kamar yadda na taba da misalin wanda wanda wata ta je gurinsa nemawa etta maganin mallaka tana zaune kafin su ba gurin ya sa aka mata ruwa sai ya tura yarsa ta zo wadda ta kawo ruwan ba zaura ce sako ta akai shi ne ya tambaye da ne na ce to maganin mallaka shi yana da isa me zabe ba yarsa ba ta zauna ta mallake mijinta gashi an sako ta shi ne a zera wani ya ba mu misali ya ce shi abokinsa an ɗauke wayarsa ya tafi gurin wani browser a can cikin kasan wajen mai dile sai zo ya samu ya ce zo ya kawo kaji kala kun san kaza hausa yanzu ta yi tsada har ta dubu ashirin akwai nawa nawa ake siyarwa da abdulaziz bakwai kaji ko bakwai takwas haka suke kajin hausa saboda haka ya sa ya kawo maka kaji ya zo yana ta haɗa kan abubuwan da ya ji labarin shi ba browser an ɗauke wayarsa na ce to kaga Allah ya taimake shi bai tattara ya kai ba in kura na maganin zawo shine ake cewa ta yi wa kanta saboda haka ka dogara da Allah malam yawwa ka dogara da Allah kawai Allah ya datar da mu Allah ka zauna da kasar mu lafiya waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu masu jarrabawa da neman aiki da sana'a Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sako a gaba Allah ka shiga lamarinsu muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa maza mu matasan mu Allah ka aurar da su Allah ka ba su abokan zama na gari mata da suke a ƙasa Allah ka ba su mazaje na gari muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su Allah ka ɗora su a hanya madaidaiciya duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi Allah ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sufofinsa maɗaukaka shugabannin mu Allah ka shirye su اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين